من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إمة الشيخ إذن بهذا المعذري والثالث بأنجة مال الزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين na gode Allah tabaraka wa ta'ala bi sake da mu wannan rana mai albarkar ranar juma'a biyar ga watan ramadana shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a wannan masallaci mai albarka na wannan anguwa mai albarka ta wuri beji tare da uwa masu albarka a cikin wannan sura mai girma sautul bakara Allah tabaraka wa ta'ala ce wa min haisu karajta lissafari ya rasulullah ta ko ina ka fito wato ka fita don tafiya ka walle waje ka shigar masjidil haram ka jiyar da dukkanka bangaren barayin shadar barayin masallacin harami wato inda za ta kalla ya zama masallacin harami yana cikin wannan bangare a ya zama bangaren da za ka lawa inna hulun haƙon raddak domin wannan shine gaskiya daga ubangijinka ta baraka wa ta'ala juyawa a kalli bangaren masallaci mai alfarma a wa mallawa bai zafilin amma ta amalun Allah ta baraka wa ta'ala bai kasance marafka ne ga abin da kuke aikatawa ba Allah ya san duk abin da ake aikatawa ta baraka wa ta'ala ومن حيث كرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطره sannan duk inda ka fito a ainihin an maimaita shi saboda ta'kidi duk inda ka fito ka juya fiskan ka ya zama bangaren masallaci ne alfarma wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shabrahu duk inda ka kasance ku juya fiskan ku ya zama bangaren sa wato bangaren masallaci ne alfarma wato kibla duk inda kuke ya zama kun juya kun kalli alƙibla karrarahu litta'kid ya maimaita wannan ne saboda ƙarfafa maganar li Allah ya kuna linnasi wato al-yahud wal mushrikin alaikum hujja saboda kada yahudawa da mushrikai ya zama sun samu hujja akan ku mujadala da za su ringa jayayya da ku ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan lazina zalamu minhum sai dai waɗanda suka yi zalunci a cikin su a cikin su yahudu da kafirai din illa alil zulmi fa hum yajadiluna inadan sai dai ma abota zalunci sune za su ringa jayayya da ku akan lamarin illa da ainihin taurin kai sun sani umarnin Allah ne tabaraka wa ta'ala da yadda Allah yake ayi kuma hakan aka yi sannan sai su ringa jayayya saboda taurin kai saboda haka la takshawhum kada ku ji tsoronsu la ta kafu jidalahum kada ku ringa jin tsoron jayayyansu a wakshauni bintisali amri ku ji tsoro na in ji Allah wurin misalta umarni na abinda Allah ya ce a yi shi ne abinda za ku bi a waliutun ni'imati alaikum kuma na yi haka ne saboda in cika ni'imata gare ku wa la'allakum tatadun sannan tabbas za ku samu shiriya la'alla malaman tafsiri suna cewa qur'ani litta hakiki na tabbatarwa ne sai dai a wasu wurare tabbas za ku samu shiriya ilal haƙƙi zuwa gaskiya itimaman kama itima ka itimaniha bi irsalina wato shiriwa zuwa da gaskiya cikakke da zama an cika ta kamar yadda aka cika ainihin ni'ima da aiko sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika muku da waɗannan nimomi saboda haka duk wanda zai jaye da kai indai akan gaskiya ne karka ji tsoron wannan jayayyan karka ji tsoron abin da zai faɗa maka sai dai ka yi da'a wa Allah tabaraka wa ta'ala kana neman lada a wurin Allah ne duk wanda zai ma jayayya bai da wutar da zai saka ka kuma bai da aljanna da zai baka saboda haka karka damu da maganar sa wanda yake da wuta da aljanna ya halicce ka ya halicci sama da ƙasa ya halicci duk komai mai iko in yanzu yace yana so ka koma gare shi Allah tabaraka wa ta'ala za ka koma to shi zaka ji tsoro shi zaka yi wa ibada da ikhlasi ba ruwanka da maganar masu magana idan kake zaka biya maganar masu magana to ba inda zaka je za su hana ka aikin alkhairin sannan kuma kawai sa kana aiki alkhairin amma da riya gare su saboda haka mutum ya nufi Allah tabaraka wa ta'ala ji tsoron Allah tabba zai samu shiriya wurin Allah tabaraka wa ta'ala
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون
Allah tabaraka wataala ce kama arsalna fikum rasulan kamar dai yadda muka aiko rasulan aka faɗe shi da na kira kamar da muka aiko wannan babban manzo malamai suna cewa at-tankir lit-ta'zim na kira saboda girmamawa ne aka aiko a cikinku aka aiko fikum a cikinku rasulan wani babban manzo kama a tamamna ni'imatikum bi irsalir rasuli kama yadda aka cika muku nima da aiko manzo gare ku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tamamna ni'imatakum kadhalik mun cika muku ni'imar ku kamar haka bitawjihi ila al-qibla da juyar da ku zuwa kallon al-qibla a aka aiko babban manzo minkum a cikinku wato daga gare ku huwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan da yazo muku yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyin mu sune alqur'ani ne girma wa yuzakkikum sannan wannan manzo yana tsarkake ku yudashirukum min ash-shirki yana tsarkake ku daga shirka yiwa Allah tarayya tabaaraka wa ta'ala ku bautawa Allah wa tushriku bihi shay'an kada ku yi tarayya da shi da komai wa yallimukum alkitaba kuma wannan manzo ya zama yana sanar da ku littafi wannan littafi ne shine alqur'ani wanda la yati albatil min bayni yadihi wala min khalfihi alqur'ani kitabun azizun ajizal khalqa kulluhu shine abin da yake koya muku yake karanta muku wal hikima yana koya muku hikima ma fihi min alakani abin da yake cikin alqur'ani na hukunce hukunce yana bayyana muku wannan hukuncin sa kaza ne wannan hukuncin sa kaza ne a cikin alqur'ani sannan wa ya'allimukum ma lam takunu ta'lamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ku abinda baka kasance ba ku sani ba duk abinda baka sani ba in ka zo wurin manzon Allah shi manzo Allah dama ya ce da Isra'ila miradi Allah ya sanar da shi wa allamani ilmal awwalin wal akhirin wa zalani ilman Allah ya sanar da ni ilmin mutanen farko da na ƙarshe ya ƙara min ilmin da ɗan farko da ƙarshe ma ba su da shi to saboda haka duk abinda ba ku sani ba in kun zo wurin sallallahu alaihi wasallam sai zama ya sanar da ku sallallahu alaihi wasallam saboda haka waskuruni Allah ce faskuruni ko ambace ni bisalati da sallah sallah ambaton Allah ne wa aqimu salata li zikri a wa tasbihi ringa tasbihi da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala wa lahi da walinsa wa talili kaman tahlili hailala la ilaha illallah la ilaha illallah dal zikri la ilaha illallah abi bi zikri shi la ilaha illallah inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min ba'di min qabli la ilaha illallah nabi mutum abunda na fada ni da annabawa da suka zo kafin ni shine la ilaha illallah watanidi da kuma hamdala alhamdulillah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar askurkum idan kuka ambace ni ne kuma zan ambace ku inji Allah tabaraka wa ta'ala ya zo a hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam yake man zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi hadisi al-qudsi an Allah azza wa jalla ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من ملئه Allah tabaraka ta'ala ce duk wanda ya ambace ni a cikin ransa to zan ambace shi a cikin zati na duk wanda ya ambace ni a cikin jama'a a cikin mutane ya zo cikin jami'i ya yi zikiri ya ambaci Allah ya Allah bai ambace shi cikin malaula ana cikin mala'iku wanda sun fi mutanen sa yawa a wanda la ya'lamu bi rabbika illa huwa a washkuru li bayan nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ke ku gode mini ai washkuru li wato ni'mati bi ba ku gode wa ni'mar Allah dai wa Allah biyayya wala takfurun kada ku kafirce wa Allah kada ku butulce wa ni'mar Allah tabaraka wa ta'ala don Allah ya baka ni'ma Allah la tsalla kuma yake ana so a gurbin ni'mar idan ana malla wala ab yuridu an yara asarun ni'ma alayhi idan Allah au kama qal idan Allah tabaraka wa ta'ala bawa ni'ma ana so a ga alaman ni'mar da tare da shi to amma bi ni'mati rabbika fahaddith idan Allah ya maka ni'ma to ka ainihin ka zartar ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kan wannan ni'ma kuma godiya wa nima kala biyu ne akwai godiya na hamdu akwai godiya na shukuru Allah tabaraka da dai mutane annabi Dawud alaihi salam nima sai ce imalu ala Dawud shukuru wa qalilan min ibadi shukuru mutanen gida annabi da ku yi aiki da zai nuna cewa kun gode wa Allah kadan ne daga cikin bayan suke gode wa Allah sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi ya ƙara masa sai ringa godiya na ibada har ba su kumbura ya rasulullahi ba kai bane Allah yake da gafar Allah ma shi gaddar da zambi ko ma shi akara in ma akwai zunubin an kankare shi wanda za ka yi da wanda ka yi ba gaba da in ma da za ka yi yace afala akuna abdan shakuran shin ba zan zama bawa mai godiya ba abdu shakur shine zai gode wa Allah da ibada idan Allah ya masa ni'ima saboda ku gode wa Allah da ni'imomin da Allah tabaraka ta'ala ya muku kada ku mutunce sannan ku ambaci Allah shi ambacin Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana tafada kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaskuru la fi jami'i ayanihi wallahi sallallahu alaihi ya kasance yana ambaton Allah a dukkan yanayin sa duk yanayin da yake ciki yana cikin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wa ambaci Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma ambaton Allah na da amana dama sai da rasulullahi sallallahu alaihi man kana akhiru kalamuhu la ilaha illa huwa janna duk wanda karshen maganansa ya zama la ilaha illallah to ya shiga aljanna don ya faɗe shi da kalami da firi madi to ƙarshen ka ba zai zama la ilaha illallah ba sai ka lizinci la ilaha illallah saboda duk abin da mutum ya rayu akai akai zai mutu waman shabba ala shay'in shaba alayhi waman shabba ala shay'in mata alayhi duk wanda ya tashi kan wani lamari to zai tsufa kan wannan lamari wanda kuma ya tsufa akan lamari to zai mutu akan abin da ya tsufa Sheikh Usman bin Fodi yana cewa bau ne yanki ko woɗi yanki ɗata ko wowi ku saba wa rai abu mai kyau don rai ba ta barin abin da ta saba da shi saboda haka ya zama ka saba da kyakkyawan aiki an batun Allah tabaraka wa ta'ala ranka ya saba da lokacin da za ka yi intikali ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ga kana faɗan la ilaha illallah din saboda ka saba da faɗanta amma in ba ita ka saba da faɗa ba to sai ga wani abu ya zo maka ka faɗe shi Allah ya tsare mutum ya zamanto bai yi ƙarshen da ake bukata ba.
ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا يشكرون
الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين anan Allah ya ce ku nemi taimako ya ku wanda kai imani ku nemi taimako akan lamarin ku na lahira da me za ku nemi taimako bisabari da haƙuri ala fa'ati haƙuri akan biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala wal bala'i da kuma haƙuri akan sabawa Allah a nan malamai suka ce kawai kenan neman taimako a kan lahira ya halatta tunda nan Allah ya ce ku nemi taimako amma bai ce ku nemi taimako da Allah ba a da me za ku nemi taimako disabari da haƙuri kaga haƙuri ibada ne sallah ibada ne amma duka da haƙurin da ibada duka ba su kai wanda ya kawo ibadan ba shine sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka nan za a nemi isti'ana da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ce ku nemi taimako da haƙuri da sallah haƙuri ya kaskashi uku zuwa hudu nan ya kawo yace asabar ladda wal bala to akwai asabar ladda ta haƙuri akan biyayya wa Allah bai da ba da sauki ana kana cikin baccin ka mai dadi ka tashi bai da nafila kaga ba dadi a yanke ma bacci kana cikin iban girkin ka kullum da rana ka sha ruwa fiya wata kaza aka ce ramadana ta zo ba za a sha ba haka za a wani kaga da'a ne kai haƙuri kai haƙuri lokaci ne zai wuce kai wannan da'ar kana cikin baccin ka ce tashi ka tafi makaranta ko tashi ka yi karatu yanzu lokacin karatu ne ba ka zan zuwa makaranta dama to da'a ne biyayya wa Allah ne karatu sai kai haƙuri akan wannan za ka samu lada haka sauran nau'i na biyayya wa Allah wannan shine haƙuri na farko haƙuri na biyu da ya fi shi wahala as-sabru anil ma'siya haƙuri ga barin sabon Allah ka san wannan abun baya da kyau to kai haƙuri ka bari ko da ranka yana so ka danna zuciyarka ka bari karka aikata ka san ƙarya ba ta da kyau kai haƙuri ka bar ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi a ayazni almu'min yace kad yakunu ayasriqu almu'min kad yakunu ayakzibu almu'min yace mu'min yace la shin mumini zai yi zina dama mun san kuma ƙarfin haɗa da fili mudari lil illa ne yace kar ya kunu ba dan iya samu kaɗan lil illa qad idza tama idza atat qabla al mudari tadullu ala al illa to akan iya samu ɗan kaɗan mumini su aikata wannan albashi amma lokacin za ku aikata ba su da imanin mumini zai sata ce zai iya kasancewa kaɗan daga cikin mumini su amma lokacin za su yi ba su da imani dama mumini zai ƙarya yace a in dai mumini ne ba zai karya ba ita shi duk da munin halinsa amma baya karya da ya magana halakar da yan adam yace illa ibadaka minhumul mukhlasin ya yadda wannan ba zai karya ba wanda suke mukhlasina baya da iko akan su kaga ya bari gaskiya yace to har shedan da munin halinsa yana tsoron yayi karya saboda ka san karya baya da kyau ka kiyaye karka yi karya a malala sallallahu alaihi wasallam yace إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة لا يزال الرجل يصدق ويتعرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتعرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا الله لا شيء عليكم بالصدق na hore ku da yin gaskiya me yasa domin gaskiya zai jawo ka zuwa ga bin Allah birra biyayya wa Allah nagarta mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana karda don gaskiya a cikin ayyukansa da maganganunsa komai gaskiya har Allah ya rubuta shi a cikin diwanin masu gaskiya sannan gaskiya yakan ja mutum zuwa ga birru birru yakan ja mutum zuwa ga aljanna yace ina muku shaidi kar ku yi ƙarya domin ƙarya takan ja mutum zuwa ga fajirci hijirewa Allah shi kuma fajirci yakan ja mutum zuwa ga wuta mutum ba zai ringa ƙarya ba yana karda don ƙarya a cikin maganarsa har a rubuta shi a wurin Allah cewa shi makaryaci ne saboda haka ka nisanci ƙarya kar ka yi ƙarya ka yi riko da gaskiya ka nisanci gaskiya idan ka haka to ka tsira saboda ka san ƙarya ba da kyau ka nisance shi ka san sabon Allah ba da kyau ka bar aikatawa ka san kaza ba da kyau duka kowa ya san abubuwan da ba su da kyau innal halala bayyana innal harama bayyana halal fili yake haram fili yake ka san kazan nan baya da kyau karka aikata ka san hada abun mara da kyau da mai kyau a ciniki a kasuwa baya da kyau ka san riba a kasuwa baya da kyau ka san kaza baya da kyau a mu'amala ka san cutar da makwabci baya da kyau ka san cutar da iyalanka baya da kyau ka san cutar da yayanka baya da kyau duk wani abubuwa ka bar su kai hakuri ka kiyaye su wannan ka yi hakuri a almasiya hakuri na biyu kenan hakuri na uku as-sabru alal bala ko ibtila'i duk jarabawan da Allah ya jarrabe ka kai haƙuri akan wannan jarabawa idan kai haƙuri kai yi shi sadi ka koma ga Allah Allah sai ya kama mafita ya kama abin da ya fi wannan haƙuri na hudu al-sabru ala al-izatil khalq kai haƙuri akan cutarwan halitta wani ya ma kaza wani ya ma kaza shi yace ajra azahum li Allah tarkana ilayhim balin ilahi farkana rul adabi Allah ya sa su mutanen da ke ganin wani naka ne wani ma naka ne wani naka Allah ya sa sun cutar da kai ne saboda karka kata wurin su ka ce aini ni ke yanzu kan ina da wane duk abin da ya taso alhamdulillah ai wane ma nawa ne to wane naka da yake gani naka ne sai ga ya ma wani abin da baka tsammani sai ka ce fa yanzu na gane mutane sai a hankali kawai bari mutum ya rike Allah shikenan Allah dama ya sa ya ma haka saboda ka sake su ka rike Allah karka ce kana da wane kawai kana da Allah wanda yake da Allah Allah zai sakkara kowa dole ya ma abin da Allah ya Allah zai sakara kowa dole ma abin da kake so saboda haka rike Allah kar kana ganin kana da wane ka ringa ganin kana da Allah ka huta to duk abin da wani ya cirar da kai a a jira azamu li Allah tarkana alaihim ilayhim Allah ya sa a cirar da kai kada saboda karka karkata a gare su sannan kai kuma karkace zaka cirar da shi a wa anta lissa sarda mani birru abdaka sai ce kai ba za ka yi dare wanda zai cirar da bawanka ba in kana da wanda ya taba shi zaka ga baka ji dadi ba ko ma ya sai sai taba shi sai ka ji wani abu to wannan halittan Allah bawan Allah ne idan ka taba shi Allah ba zai ji dadi ba me yasa zaka cirar da shi to kai haƙuri ko ya shirar da kai ka zama mai haƙuri ka ɗauki izayar har ma ba haika gaya wani ba kai haƙuri ka haɗe wannan to wannan shine asabaru an izayatil khalqi to in ka kiyaye waɗannan haƙuri guda uku zaka samu da su ne zaka samu taimako zuwa ga lahira istainu bis sabari was sala ku nemi taimako wurin Allah da haƙuri akan waɗannan abubuwa guda hudu da kuma sallah ah sannan kuma da sallah yace kasaha bizikri litikrariha wa azmatiha Allah tabaaraka wa ta'ala yake wa sallah anan da ambato saboda yadda ake maimaita ta kullum sai kai ta so biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace misalin salloli guda biyar kamar misalin ɗayan ku ne akwai babban teku a kofar gidansa kullum yana wanka so biyar a cikin wannan tafki na kofar gidan nasa shin akwai wani daura da zai saura a jikinsa sabbin suka ce ya ce to haka nan salloli guda biyar suke sukan tafiyar da dukkan daudan da ke jikinka na zunubai saboda haka sallah take da muhimmanci shi yasa ya ce an maimaita ta saboda muhimmancinta to kaga a nan Allah ya ce mu nemi taimako akan lamarin mu na lahira da yin haƙuri da kuma sallah saboda haka zama mai haƙuri haƙurin nan zai taimake ka akan lamarin ka na lahira ka rike sallah sallan nan za ta taimake ka kan lamarin kan lahira malamai suka ce a ƙarshe Allah sai ce inna Allah ma sabirin bil auni Allah yana tare da masu haƙuri da mai haƙuri ba ya rulla da sai wannan ƙarshen ayar da wannan ya shi kai haƙuri Allah ya ce yana tare da masu haƙuri to abin da zaka yi Allah ya zama yana tare da kai ai ya ji komai saboda ka rike haƙuri ka zama tare da Allah Allah yana tare da masu haƙuri da taimako don da kaga ya kai inda ya kai bai kai inda ya kai ba san da ya haƙuri kowa sanda ya haƙuri sannan ya kai inda ya kai saboda ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri akan waɗannan matakai guda hudu duka ka yi haƙuri a kansu ka yi haƙuri akan ibtila'i da Allah ya jarrabe ka duk bala'in da ka gani Allah ne ka tuna abinda yake cewa idza ka tila qadar min malikul mulki fa siyanu indi ma sirra ma yuski sai ce idan dai abin da ya sami ka kaddara daga wurin Allah ne to da abin da zai sa dariya da abin da zai sa kuka duka ɗaya ne ai wato minahu ne da nihanu duka abubuwa ne masu kusan juna ni'imatu ne da ni'imatu duka daga Allah ne to suna kusan kama da juna idan ka gane duka daga wurin Allah ne to ba za ka damu ba kamar yadda sai na ke fada yace da ni'ima da aka sin ni'ima duk ya gane ludayi biyu ne da Allah yake shayar da mutane da shi bai damu da wani ludayi ko wani komi bane Allah shayar da shi daga gare shi saboda kowanne ya kan shayar da kai da shi kai haƙuri to shikenan ake banci sallah da ambato saboda muhimmancin ta Allah na tare da masu haƙuri wala taqulu to anan sai aka dawo maganar shahidai wanda suka yi shahada a wurin yaƙi su ba su samu shahada ba sanda suka yi haƙuri Allah sai ya ce wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwatan bal aya walakin la tash'urun anan a gaba za mu samu saboda wannan ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون anan Allah ya ce kada ku fada to tayi anan kace ai gaskiya ne da ba a fada Allah ya ce kada ku ce ga waɗanda aka kashe a wurin yaƙi saboda Allah matattu ne bal ahya'un a a rayu ne to sai mu'mine su dauka cewa to gaskiya mun san sun mutu amma kar mu fada saboda gaskiya ce da ba a fada a can sun a gaba sai Allah ya ce wa ta banda kada kuma ku yi zato a cikin ran kuma kada ku yi tunanin cewa wanda a kashe wurin Allah matattu ne a bal a yaran da rabbin yurzaqun suna raye a wurin ubangiji har ma Allah yana ba su abinci yana azurta su to anan sai ta aya arwahum fi hawasil a hawasil tsair al-khudar tasrahu fil janna haythu sha'at li hadithin bidhalik روي أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء تجعل في هواسل الطير الخضر معلقة في قناديل تحت العرش فيقول الله عز وجل لكم الحاجة فيقول ربنا رد رد ردنا إلى أجسادنا حتى نش حتى نستشهد في سبيل الله آه من الله صلى الله عليه وسلم رأيكم shahidai suna cikin kwanso ne wani abu na tsuntsu kurran tsuntsaye korayen tsuntsu suna yawo a cikin aljanna yadda suke so saboda hadisin Anas bin Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisin cewa rayukan shahidai an sanya su a cikin kwanso na tsuntsaye kurra suna rataye a ƙarƙashin al'arshi Allah zai tambaye su kuna da bukata sai ce Allah bukatar mu a dawo da ruhin mu jikin mu mu ƙara komawa wurin yaƙi mu ƙara shahada saboda ganin abin da suka samu na shahada a wurin aya saboda haka walakin la tash'urun sai dai ko ba ku sani ba la ta'lamuna ma hum fihi kuna ganin sun yi shahada kamar sun wahala ne kuna kun rasa su ba ku san halin da suke ciki a lahira ba shehu yace ash-shahada la al-karama shahada mutum yayin shahada wurin yaki yana da karama karanti da Allah yake ba mutum girma da Allah yake ba mutum idan yayi shahada yace ash-shuhada wajadu karamatin laysa lil anbiya shahidai sun samu wani girmamawa wurin Allah har annabawa Allah bai ce ya ba su wannan girmamawan ba irin girmamawan da ya ba shahidai قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عاد الشهداء ست خصال من الله يكي شهيدي الله يباسو أبو بوا قدا شدا كسال تبيئكو على ينهي قدا شدا الله يباسو na farko an yaghfira lahu fi awwal qadratin min qadratin min damihi farkon jinin da ya diga da aka sare shi a wurin yaki farkon jinin da ya diga digon farko da ya diga Allah ya gafarta masa da wannan digon to ina ga sauran jinin kuma da ya zuba shi me za a masa kaga sama da gafara kenan za a masa jinin farko da ya diga an gafarta masa shi da abu na farko wa an yutada ila manzilatin fil janna fi jinin a lokacin za a shayar da shi wurin masaukinsa aljanna za ce to ga wurin zaman ka aljanna na biyu na uku wai bi alallahu ala rasi tajan al-yaqut minhu khairun yaqutin minhu khairun min ad-dunya wa ma fiha Allah zai sa masa kambe shine ta kambe da sarakuna suke sakawa a sa masa kambe a cikin aljanna a jikin wannan kambe akwai digo digon yaqutu yaqutu guda daya na jikin kambe da za a sa masa nan da za a sa masa a kansa digo daya guda ɗaya na yaƙutun ya fi duniya da abin da ke cikinta inda za ka sayar da duniya da abin da ke cikinta ba zai iya sayan yaƙutu guda ɗaya na jikin kambin da aka sa masa ba to ina ga hulan duka haka wannan karamci ne girmamawa ne Allah ya bawa shahidi na gaba ya ce wa yuzawwijuhu fintaini wa sab'ina min hurulain za a fara yana shiga za a fara wannan kafin a je can za a fara aura masa matan hurulain saba'in da biyu wannan so min ta'i ne za a rama samatan hurin ne saba'in da biyu sannan na ƙarshe a wayi shaffa wayi shaffa hula fi sab'ina min ƙoraba'ihi za a ba shi ceton mutum saba'in daga cikin makusantansa wanda kone ɗaya daga ciki da za a masa azaba sai ce shahidi ka zo ka cece shi mutum saba'in a ce yanzu ka irgo mutum saba'in cikin makusantan ka dangi a ganin ma an haɗa ka da aiki sai ka ta tunawa in rubuta ne sai ka ta tunawa kan ka rubuta wani to mutum saba'in cikin makusantan ka dangi da yan uwa abokan mu'amala ya ka mutum saba'in shahidi ga ba ya ceto a wannan shine na biyar na ƙarshe na shida wala ya hissu bil mauti illa kama ta hissu bil qarsin nahl zafin mutuwa kuna ganin ya yi shahada an sare shi ya yi kaza ya sami shi a baya jin zafin mutuwan ba zai ji raɗaɗin mutuwa ba sai kamar da wanda zuma ta harbe shi zai ji wanda yara ba za su zuma maka wanda ba kawai suke ba wanda ya je shan zuma to zuma tana harbi kudin zuma tana harbi to in kudin zuma ta harbe ka dan abin da zaka ji to kamar haka zai ji zafin mutuwa shahidi ba zai ci wannan harbin kudin zuma ba iya abin da zai ji kenan a wannan shine shahidi saboda haka babban falala ne Allah tabaraka taala ya ba su guda shida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ba a ba wasu kamar irin abin da aka ba su ba saboda sun yi shahada shi yasa sahabbai a lokacin suke ganin duk wanda ya mutuwan gida ba shahada ba to kana ganin kamar mutuwan mata kai ya kamata a ce mutum ya yi shahada ne wurin ɗaukar kalmar Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa magabara suke roƙon Allah Allah sa su yi shahada sai ga da yawa wani kaga yayi hatsari shahada ne fujiwa wani ga gani ya faɗo masa wani kaza kaza ko wanda bai samu wancan shahada na wurin yaƙi na jagu yaƙi na musulunci ba to suna roƙon Allah shahada sai ga sun samu irin wannan shahada da ake samu da
ولنبلونكم بشيء من القول والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
Allah tabaraka wa ta'ala ya kan wannan aya kai ka ce wannan ayoyi sun sauka ne akan yanayin da muke ciki Allah tabaraka wa ta'ala ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wallahi za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro kaga kan nan wani yankin suna cikin tsoro ba ta iya bacci da ido biyu saboda yanayin da ake ciki na tsoro tsoron lil adubi abokan gaba kullum bandi za zo su kakkama mutane a yayi abubuwa da na tsoro ana cikin su wal ju'i da yunwa kaga wannan bayan fassara ma ba kowa ya san halin da ake ciki me zai jawo wannan alqat fari a samu fari kaga ba a samu damina mai kyau ba amfanin da yake ci ba ku samu kaman sa ba to yanzu kuma juɗin ya zama to ba farin aka samu ba bima kasabat aidin nasi ne ta shafe mu abin da mu muka aikata zarar fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aidin nas da Allah ya fara barna ta bayyana a doron kasa da tudu tudu da cikin ruwa doron ƙasa da cikin ruwa da abinda mutane suka aikata mai mutane suka aikata shine iddikari a lokacin kaka suka yi ta zuwa kasuwannin ƙauye suna warwatsan abincin suka yi ta sayarsa suna jigjiya suna tarawa mai suke bukata su samu riba mai yawa ko kuma su je su kwashe shi yanzu a kasuwannin su fita da shi kasashen waje saboda neran ka ta faɗi ba da daraja idan ka je da shi waje za ta yi shi in ka lokacin canja da naira za ka samu kuɗi ne mai yawa sama da yadda za ka sai da shi a cikin ƙasarka haka waɗannan abubuwa sai suka jawo ainihin al'umma suka shiga halin da suka shiga kuma jarrabawa ne a haka yana ya faru a baya yana ta faruwa kuma yana maimaituwa zamanin sai na uwar haka ya faru a mutane suka kawo ƙara wurin suka ce ya amiral muminin da sa'aratul umur irtafat al-as'ar ya amir al-mu'minin farashi fa ya tashi komai yanzu ba mamaki zaka in kaje sayan abace ma ya kara ba wanda kaje aka tema bai kara ba shine zaka yi mamaki saboda komai ya tashi to sai aka kawo sai na uwar kara abubuwa ba sun tashi yace arkhisu habi amalikum ku sawwaka ku sauke farashi da ayyukanku wani ayyuka yace bi tawbati wa inabati ilallah da tubawa Allah da komawa ga Allah baka da dabara iyaka tuba wa Allah ka koma ga Allah Allah sai ya kawo sauki ko ya baka abun saya ka huta amma ka ce kaza ne da an ce dala ne ta tashi dala ta sauka tun 1900 ta 1400 amma abun sai kara tashi suke yi haka wannan ibtila'i ne daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka me yake bukata at-tauba wal inaba ka tuba ka koma ga Allah mu tuba ko mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala shine kawai ba waƙe ba ba waƙi abin ba sai ka ji muna cewa lamarin ba sai addu'a iya abin da za ka yi faɗa kanan sai addu'a ma ba za ka iya tashi ka yi addu'an da gaske akan lamarin ba amma kana cewa sai addu'a kullum to faɗin sai addu'a kamar mutum da ya ji yana jin yunwa ce ma sai abinci faɗan sai abinci da zai magance ma yunwa zai wadatar da kai da abinci in ba kawo abinci haka yi ba ba sai wadatar ba saboda ka faɗi da muke sai addu'a ban ma addu'an ba zai wadatar ba dole sai mun tsaya da gaske mun roƙi Allah tabaraka wa ta'ala sai mun tsaya da gaske da addu'a da kuma tubawa Allah. Allah ya jarrabe mu ne bai ma kasafar aidin nas da abin da hannayen mutane suka aikata shi ne Allah jarrabe mu da shi. Saboda haka Allah ya ce walju da yunwa wa naqasin min al-amwali wal anfusi da kuma tawayan dukiya. Naqasin min al-amwali shi ma da cikin sa. In kai ma mawadaci ne. Halin da yake cikin wadata in da kana da miliyan goma wata shida baya a akawun ɗinka. Abin da miliyan goma za ta yi bari a ɗauki misalin da aka sani kana da dubu ɗari da akawun ɗinka abin da dubu ɗarin wata shida baya za ta siya maka yanzu dubu ɗari biyu ba za ta siya maka ba kenan dubu ɗarin naka ta tawaya ko ba ta tawaya ba ta tawaya ta tawaya sama da rabinta da dubu hamsin kake da shi a wancan lokacin za ta biya ma bukatar da dubu ɗarin ba za ta biya ma yanzu ba kaga an samu naƙasun min al'amwal ga dukiyar naka amma kullum ƙara tawaya take yi darajar ta ƙasa yake yi shi yasa suka gane cewa su ajiye naira ma asara ne bari su ajiye dala sai dala tana tashi ta naira kullum darajar ta faduwa take a nan ne malamai suke cewa idan da za ka riba bashi a wurin mutum dubu goma ka yi shekara uku hudu baka biya shi ba idan ka biya shi yanzu ba ka biya shi kiman dubu goma ba saboda dubu goma shekara uku baya ba ita bane dubu goma yanzu ta yi yanzu dubu talatin ne shekara uku baya dubu goma yanzu ta kai dubu talatin saboda abin da dubu talatin dubu goma a lokacin za ta saya maka abubuwa da yawa za ta saya maka ran taliya nawa yanzu kuma ba za ta sai ko ɗaya ba to ka gani abubuwa komai ka kwatanta haka za a ga ba za ta yi ba to saboda haka ana samun nakasu ne lamal kullum dukiya tana kasa tana tawaya wal anfusi ana samun Allah zai jarrabe kuma da asarar rayuka fit yanzu za ku rabu da mutum ya zuba ka rabo ya fita mota ta buge shi fab bindiga sun shiga yan bindiga sun harbe mutum kaza a kaza ya faru daga sun minal an fusu kullum rayuka mutuwa suke yi Allah na jarraba mutane da wannan wasamarati bil jawaihi da yayin itace abubuwa yayin itace da ake ci su apple su lemu da sauransu su ma Allah sai ya turo musu annoba sai ga suna gagaran mutane sun samu tawayan da sun yi kaɗan ba za ka iya amfani da waɗannan abubuwan ba saboda sun fi ƙarfinka saboda tawayan da suka samu ya sanya sun yi ƙaranci sun tsadan da ba kowa zai iya mu'amala da su ba saboda ka Allah ce to yi jarrabe ku da waɗannan abubuwa gaba ɗaya Allah ya ce wa bashir sabirin abin da za ka iya sai haƙuri Allah ya ce ka yi wa masu haƙuri albishir da yake bukata ka yi haƙuri alal bala wanda suke haƙuri kan wannan bala'in da Allah ya jarrabe su na tsoro yunwa tawayan dukiya tawayan rashin rayuka rashin ƴaƴan itatuwa shuke-shuke duka a rasa su ke duk waɗannan idan ya same ku to ku yi haƙuri wanda ya haƙuri a masa albishir da me da samun aljanna saboda haka duniya yanzu ta nuna masu ita ma wanda suka same ta ma yanzu sun rasa ina za su guna su ci ta ci duniyar wanda suka same ta ma kullum ganin suke ba su same ta ba to kai da baka same ta ba me yake mata kai ka koma ga Allah kai hakuri ka rike Allah ka samu me ka samu aljanna ka gane cewa mun gane cewa yanzu duniyar ba wurin ba wurin nitsuwa bane baka da kwanciyar hankali baka da hutu baka da nitsuwa kullum abubuwa kara rikicewa suke yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wata shigan da za ta zo illa ma ba da sharrun nunu sai shigan da za ta zo a gabanta ta bi da sharri har ku gamu da ubangiji kana ganin da ai kaza ne ana ganin lantarki shugabanci ne ɗan canjin shugabanci ai za a samu za a samu tabi to sai ya zama wani akbar min ukhra saboda haka ba abin da ake bukata ga mumini sai koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ya haƙuri ya ake so kai haƙurin Allah ya ce allazina idza sabarhumul musiba albala qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka zama cikin muminai masu haƙuri wanda idan bala'i ya same su wannan abuwan duk suna cikin bala'i don suka samu mutum sai ya ce ne ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada ka irin na bare bari ka ce subhana ko ba ka suke faɗa ba ko in abu ya yi muni sai ce subhana to ba subhana Allah ya ce ka faɗa ba a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma gare shi za mu koma inna lillahi mu daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un hadhihi kalma wannan kalma ita za a fara inna lillahi na raji'un man istarja inda al-musiba ajrahu Allah fiha wa akhlafahu alayhi khairan minha duk wanda istirja yayi inna lillahi na raji'un lokacin da wata musiba ta same shi Allah zai mayar masa Allah zai bashi lada na farko sannan zai biyar masa da abin da ya fi alkhairi akan abin da ya rasa ya zo a hadisi wanda ma muslim ya fitar da shi ummu salma Allah ya kara mata yadda matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله ما أمره الله إن لا نراجون اللهم أجرني في مزر وأخلفني خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها kace ta ji manzon Allah ya ce ba wani mumini wanda musiba za ta same shi ya faɗi abin da Allah ya umurce shi ne Allah ya umurce shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha Allah inna lillahi mu daga Allah muke kuma ga Allah zamu koma Allah ka bani lada kan wannan musibar da ka jarrabe ni da ita Allah ka canja min da abin da yake ta alkhairi tace na ji wannan Allah ya ce idan mutum musiba ta same shi ya faɗi wannan sai Allah ya canja masa da abin da ya ji alkhairi. Ta ce, To, falon mamata Abu Salma, da mijinta Abu Salma, ita umu Salma, mijinta Abu Salma da ya rasu, sai ta ce, Ayyu musulmi na khairun min Abi Salma. Wani musulmi za a iya samu wanda ya ce Abu Salma, abin zai ba da mamaki, saboda awwalu baitin hajara ila Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Su ne gida na farko da suka fara hijira zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam gidan Abu Salman su ne suka fara hijira sannan kuma bayan su suka fara hijira suna da mazaya da yawa ta ce amma tun da manzan Allah ya fada to gaskiya ne tun mai ni kultuwa sai na faɗi wannan kalma na ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Allahumma akhlifni Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha tace he na fada tana fada فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai Allah ya canja min da Abu Salma da waye da manzon Allah ah sai Allah ya bata manzon Allah sai ya aika mata Habib bin Abi Balta'ata ya gaya mata manzon Allah zai aure ta kaga ta samu wanda yake Abu Salma Abu Salma farkon hijira zuwa ga manzon Allah to yanzu ta samu manzon Allah gankadin gaba daya kaga ba ba wani alkhairin da yafi wannan a ce kin zaman ta ummatul mu'minin matar manzon Allah iyayen mu'minai lassunna ka adin minan nisa ba wasu mata irin ku shikenan da khadi aka aiko hadi bin Abi ta tace to tana tsoro gidan manzon Allah lamarin manzon Allah yana da hatsari zamowa kusa da shi yana ƙara haɗari saboda in kai sulh adadi guda ɗaya kana cikin muƙarrabin makusanta to munin abin da zaka samu munin sa yafi muni yafi muni gara wanda yake nesa ma bai matso kusa ba bila an matso da kai kusa kuma ka fada kai su kai munin ladabi ko wani abu ya same ka kai rashin ladabi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gara a ce da baka zo kusa ba ma shi yasa ayoyin suratul hujurat duka sun saba ne kan sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suna kusa kusan manzo Allah amma saboda kawai in ba a hararar manzo Allah bane abinda suka yi kawai ne shine wannan ya ce a sa kaka ya zama jagora na yaƙi wannan ya ce a sa aqra bin habis ya zama jagora wannan ya ce a ai baka faɗi aqra ba san da na faɗi kaka don ka saba da ni ka faɗa wannan kadai in ba halarar manzo Allah bane kai suka faɗa a halarar manzo Allah Allah ya ce to akan wannan abin da kuka faɗa in ba ku gyara ba na farko dai la tuqaddimu bayna lillahi rasuli an kawai magana ga manzo Allah kar ku gabata ku ce za ku yi magana ku bari ga hukuncin da manzo Allah ya yanke sannan wannan aikin da kuke yi an taba da amara kuma tunata shuru idan kuka yi wasa kuna daga murya kuna jayayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya rusa aikin ku to da Allah ya sanar da ku ya rusa aikin ku me za ku sai ku tuba amma Allah ya ce wa antum la tashurun ba ku san ma an rusa ba to tsoron irin wannan sai ta ji tana da matsaloli guda biyu tana so manzo Allah ya rasa amma tana da matsala guda biyu matsalar ta na farko wa inni gayyur tace ina da kishi in je in yi wani kishi a gidan manzo Allah wanda zama na yi su da daga harar manzo Allah gun tsaro ne abu na biyu inna li bintan ina da ya dama wanda suke neman zaura in ka je wurin bazawara tace tana da ya to wani ba zai dawo ba wani kuma in yana bukata sai ta yi hangi yana ne ta ce da tana da ya manzala salatu ce za mu miki addu'a yarki Allah ya bata abin da yake alkhairi wato an yi gini ha za mu yi addu'a Allah ya azurta ta yarki ta zama ba ta bukatan wani tallafin wani har ma ta yi tuna za ta zauna da abin nan Allah ya ararta ta ya wadata ta sannan kishin ki wa adu Allah an yazhaba bil ghira za mu roki Allah ya tafiyar da kishin shikenan duka aka yi sai ta aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka yi ta samu wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha shine tai ta samu wannan saboda haka ba sai rasuwa ba ake inna lillahi wa raji'un yace wa annabi misbah annabi sallallahu alaihi wasallam isya fasarja qalat aisha inna ma hadha almisbah qala kullu ma asaa almu'min fa huwa musibah fitilan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bishe ta mutu sai manzo Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani wanda ce ya rasu lalla fitila ne ba ya ce a duk abin da ya muna na mumini to musiba ne za a ce ina lalari na rajiyon a kansa ana ɗauke wuta ina lalari na rajiyon ba yadda yara suke yi ba ko yara suke yi a zagi yan nefa ko da makon ba shi ba ya ce ina lalari na rajiyon saboda fitila haske fitila manzala ta musu ya ta ina lalari na rajiyon ana dawa da shi alhamdulillah ba ye ne ba a alhamdulillahi an gode wa Allah da ya dawo da wannan haske saboda haka duk abin da ya muna na musulmi a to ainihin musiba ne sai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يتوف بهما ومن تلوى خيرا فإن الله شاكر عليم
Allah tabaraka wa ta'ala yace to a ulaika alaihim salawatun waɗannan mutane wanda idan musifa ta same su sukan ce inna lillahi wa inna raji'un waɗannan jarabawa da aka irga a baya na jarabawa na tsoro da yunwa da tawayan arziki da rashin rayuka da kuma rashin amfanin gona yayin itace duka idan mutum mutane suka yi haƙuri a kai me za su samu ulai ga alaihim salawatun magasiratun min rabbihim ma'ana salawatun magasiratun yake waɗannan su ne za su samu gafara daga ubangijinsu Allah sai ya kankare mu zunubansu ya gafarta musu saboda menene saboda haƙuri da suka yi suka yi istirja'i suka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala wa rahmatun Allah kuma zai ba su rahama wata rahama zai ba su ni'imatun Allah zai ba su wata ni'ima da tafi ni'iman da suka rasa duk abin da ka rasa ka tuna Allah ya barka da imaninka da Allah da manzon Allah manzon Allah ya cika ma zuciya kana tare da Allah ka san Allah baya karewa ma inda kuma fado man billahi baqi duk abin da ka same shi a duniya tawunsa ka yi kuma zai kare ko ka kare ka bar shi to in dai ka resa shi ka tuna Allah da ya bakan baya karewa tun da Allah mai bayarwa bai kare ba zai iya baka sama da abin da ka rasa saboda haka za a samu wannan a wa ula kan wal mutadun waɗannan sune shiryayyu duk wanda musibar da zai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma sune wanda suke kan shiriya to wannan magana ta kare kuma za a shiga magana abin da ya shafi aikin haji da sa'ayi Allah tabaraka wataala ce inna safa wal marwa min sha'irillah sani dutsen safa da dutsen marwa suna daga cikin alamomin addinin Allah a me ya ja wannan magana malamai suna bada kissa cewa duk da hajar a mahaifiyar annabi Ismail alaihi salatu wassalam ita ce ta fara sa'ayi ta fara tafiya tsakanin safa da marwa wurin nema wa ɗanta annabi ismail ruwa ta je ta dawo ta je safa ta hau ta leƙa ko za ta ga ruwa ta dawo marwa tana cikin wannan yanayi dai har ta yi sabata shuwaɗin kewaye bakwai to amma daga baya sai al'umma suka manta da wannan sa'ayin to sai aka yi wasu mutane guda biyu a zamanin jahiliya namiji da mace Uzza mace na wato uzza namijin na'ila macen wannan sai ai babu wanda ya kai uzza kyau wanda su suka ganshi wannan sai babu abin da wanda ya kai na'ila kyau wanda suka ganta ana labari kowanne yana labari kai a duniya ba wanda suka kai wanda kai wani a duniya ba wanda to Allah sai ya hada su a harami ɗakin kaba da suka haɗu wanda ya fi kyau da wacce ta fi kyau sai suka yi zina a wurin da suka yi zina fa musikata sai aka shafe su aka mai su duwatsu sai wannan ya zama yana wurin safa wannan ya zama yana wurin marwa to sai kafurai sai suka zama suna zuwa su duba su bidi su je su wakan wannan dutsen su ga inda zake su je kan na'ila inda na'ila take suka mai da su gumaka da suke bautawa to da musulunci ya zo shaka ba da musulun fi tsawa bai na tsofa almarwa sai musulun suka fara kokawa ta yanzu abinda kafarai suke suna zuwa kan gumaka kuma yanzu za mu yi irin wannan abin mu je kan safa da marwa su fara kokawa haitu annal kuffar kanu ya dufuna bainahuma libatul awsan saboda kafirai suna dawaci a kansu saboda bautan gumaka bautan gumaka suna kewaya akan safa da marwa sai Allah tabaraka wataala ce to ku sani da dutsen safa da marwa suna daga cikin alamomin addinin Allah saboda haka fa man hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yudawwafa bihima duk wadda ya je haji ɗakin Allah dukkan nau'in haji guda uku in ma ifradi za ka yi in ma kira ne za ka yi in tamattu za ka yi duka kowanne za ka yi a yi tamar ko umra za ka yi haji dama ba a yin sa sai ilai an yi umra tare da shi to in ma lokacin aikin haji ka yi ka je ka yi haji da umra in ma umran kaɗai ka je kamar umra a cikin ramadana manzala sallallahu alaihi wasallam ce tana dile da haji tare da shi sallallahu alaihi wasallam to ko umra ka je kai talabbasa bil hajji bil umra fala junaha ay la ithma alayhi mutum bai da zunubi an yi tsawafa bihima ya kewaya tsakanin safa da marwa yayi sa yi tsakanin safa da marwa babu laifi karka ce da kafirai ne su abun yayi kamar da na kafirai a in Allah ya shar'anta abu yace yayi shi to karka damu da da yayi kama da ibadar suwa ne ko suwa ne suke yi karka damu a ce ka yi kama da kiristoci ko ka yi kama da wannan karkata in dai Allah ne umarni a haka to shi kenan kawai ka yi umarnin Allah ta baraka wa ta'ala kar ka damu da abin da mai faɗa zai faɗa kai dai Allah ne halitte ka shi ke da iko ya baka umarni saboda ka ba wanda kuma za ka bi umarninsa sai na Allah ta baraka wa ta'ala duk cikin masu magana ma wace ma kaza da kaza kar ka damu da su saboda ka don da dai haji ko umra ba laifi ba zunubi yi dawa shi akan su an yas'a bainahuma sab'an ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sau bakwai amma sa'ayi bakwai din nan za a fara da safa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abda'u bima bada Allahu bihi wasu malamai suka ce haka hadisi wasu suka ce idda'u bima bada Allahu bihi amri kenan manzo Allah ce zan fara da abin da Allah ya fara da shi ko kuma ku fara da abin da Allah ya fara da shi me Allah ya fara da shi a ayan shine safa Allah ya ce inna safa wal marwa Allah ya fara faɗan safa saboda ka idan ka zo sa'ayi ka hau kan dutsen safa ka fara da safa daga safa ka je marwa ka yi ɗaya daga marwa ka dawo safa ka yi biyu ba wai in ka je ka dawo ka yi ɗaya bane a safan da ka fara da ita in ka je marwa ka yi ɗaya ka dawo safa biyu ka kowa marwa uku ka dawo safa hudu ƙara komawa marwa biyar ka dawo safa shida ƙara komawa marwa ka gama ka yi sa'ayi bakwai safa da marwa saboda haka ku fara da abin da Allah ya fara da shi yace babu laifi kai da wafi a kai amman ta dawwa akhairan wanda kuma yace dawu ina alkhairi aksar sama da guda bakwai din ka je ka yi umranka na farko ko kuma kana zaune a garin makkan kullum ka je kai ka je kai umra kai dawafi ka zo ka yi sa'ayi ka ƙara dai ko ka yi umra sama da ɗaya ko ka yi haji sama da ɗaya ka ƙara ka yi ta sa'ayi ka ɗauwayi ya ɗauwayi yace to duk wanda ya ɗauwayi na alkhairi fa inna Allah shakirun Allah mai godiya ne tabaraka wa ta'ala yana godiya akan me akan ƙari da kai alim kuma Allah tabaraka wa ta'ala masani ne ya san ibadan da kai kayi ta ɗauwayi kayi ƙari akan na wajibi Allah masani ne zai rubuta masu ɗauwayin ka ladan da kai zai baka kuma wannan lada saboda ƙarin da kai wannan shi ne abin da ya shafi wannan ayin gaba sun kuma magana kan yahudawa ne kuma bayaninsu da yawa za mu tsaya kan nan saboda lokaci abinda makaranta da zai Allah ba mu lada abinda mu kuskure Allah gafarta mana Allah ya riko da hannuwanmu Allah sanya mu cikin wanda za a yanta a cikin wannan wata alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu gaci ɗaya daga cikin iyayenmu su mana addu'a